أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمي أيومنا لهدي أشرين دبير أنشقو درن أشرين دشدا قوتا نبير هجرة تمنزان الله صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan biyu miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta dubu biyu da goma sha takwas satin da ya gabata mun koro bayanai a aya ta biyu a cikin suratul ma'ida don haka za mu ɗauka daga wannan aya mu ɗora bayani muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagoran mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar kuma Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljannar firdaus ta kasance ita ce mu kuma mu gaba daya Allah ramami Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمن إنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتآونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب
wannan aya ita ce aya ta biyu a cikin suratul ma'ida wadda ‘yar uwarta wato tafsili ne an gane in an ce tafsili wato lokacin da aka so da bayani a jumlace sannan kuma daga baya ana son a fassala shi to aya ta farko da ta zo gaba ɗai ta jumlace bayanin da zai zo cikin sura domin ta buɗe da cewa ya ku masu imani ku cika da alƙawulla muka ce alƙawullan nan tsakaninka da Allah ko tsakaninka da bayan Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko kuma aka ce an halatta muku dabbobin ni'ima wanda waɗansu masu balaga suka ce to meye alaka alƙawali kuma da halattawa ka san mai bincike kan balaga sai ce babu rabt malaman tafsiri suka ce arrabtu bainahuma shine kin abin da Allah ya halatta da barin abin da Allah ya haramta shi ma yana daga cikin alƙawulla tsakaninka da Allah da haka kace wai me zance alƙawali kuma an zo an ce uhillat lakum bahimatul an'am a ita ma bahimatul an'am tana daga cikin alƙawali tsakaninka da kai da ubangijinka mun fahimci wanda zai kyau da haka mun ba da misalai kan kowa ya ɗauki nashi haƙƙi alƙawalin tsakaninsa da Allah ko ba haka ba yaro tsakaninka da kai da mai gida an azaka kan shago to da haka kakka gina kanka ka kashe mai gida kai kuma mai gida kakka kashe yaro waɗanda suka yi aiki tare da kai ka aje ma ƴaƴanka dukiya su waɗanda suka yi nema ka bar su haka sake wawai wallahi ba za ka gama lafiya ba aure in aka yi a rike alƙawari shi ba daga cikin al'uqud ka a kawo ma mace budurwa mutane na so an hana ma kowa an baka yanzu ta aihu ɗai biyu uku hudu balle ma in ka yi kuɗi shikenan kuma sai al'amari ya juya mata a rike alkawari kar ya zamanto a auri mutum a yi du, akwai dukiya a ci daɗi a ci duniya bayan dukiya ta ƙare a yi gudun fanfalaki duk wannan abu ne wanda musulunci bai yarda da shi ba ko ba haka ba illa ma yutla alaikum Allah fitar da abubuwan da muka kawo bayani sai abubuwan da aka karanta muku muka ce a satin da ya gabata mun bada misali kan abubuwan da aka aka haramta to mun koro bayani a gurguje muka kawo bayanin abubuwan da aka haramta wato kafin wannan sura ta sauka kamar cikin suratul nisa to misalin da muka bayar a cikin suratul nisa ba cikin bahimatul an'ami bane dan kan wani ya kama mu da muka kawo hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum dan mu bada misalin waɗansu abubuwa sun gabata ne amma cikin mawdu'in ayat ta cikin suratul an'am ita ce take dacewa da wannan bayani ka san wani akwai wanda shi bayani yake yi ya samo ina ne akai kuskure dan ya ce to ba mun ce tana da alaka da wannan bane an gane ko uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum sai abin da aka karanta muku ko ake nan ga karanta muku ko zai zo gaba domin fi'ili mudari'i in ya zamanto hikaya ne abin da ya gabata ne in ya zamanto hadir ne abin da ake cikin yanzu in ya zamanto abin da zai zo ne mustaqbal duka zai iya ɗaukar wannan cikin halin siyaki an gane ko ghaira muhillu saidi wa antum hurum kak ku haramta abin farauta ku halatta abin farauta kuna cikin harama ta aikin haji ko ba haka ba to wannan sai ya zamanto makhsusun ne don ba mu bayani kan wannan ba an fitar da waɗansu abubuwa Allah ya fitar da su in kana son tafsirin alkur'ani ko kuma ka gane shari'a da kyau to sai ka kalli nassoshi in babu nassin da ya zo ya kayyade ko ko nassin da ya zo ya takhsisi mai qur'ani ne sai ta amu ba mai yarda da wani takhsisi ba sai mu ta alkur'ani ne tabbatar da wannan ba ya ce ghairu muhillis sayd wa antum hurum ba ko ba alkur'ani bane sai ya ce uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu متاعا لكم وللسيارة يتي وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما آية تيسا القرآن كاقا تانونا تيوا باكوني أنك هنا با كاسن ينزو أكوي متعنى دكينا تأدن جلت وكا أسوكو القرآن ولا واتو غير محل الصيد وأنتم هرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله منكتنا شعائر سي منقدر مش محرمات an gane ko domin ba duk sha'air bane wato an ka haramta muna akwai waɗanda an halatta kenan sai mu waɗanda an ka haramta la tuhillu muharramati sha'air Allah sha'airillah domin waɗansu Allah subhanahu wata'ala ya bada izinin a yi su kaga ba haramun bane balle a ce magana Allah ta ci karo da juna ko ba haka ba inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima sai ka gane wato abinda malamai suka kaddara ta suka kaddara ba akan su bane suka kaddara shi ko ba haka ba la tuhillu sha'air Allah wala ash-shahr al-haram ko ko wata mai alfarma ka ku halatta shi ku yaki muka ce umumi ne watanni masu alfarma dan Allah ya ce minha arba'atun hurum ko ba haka ba to amma sai cikin wani hali Allah ya halatta muku shine cikin hali ittirari an gane ko wato idan suka yaƙe ku a cikin watanni na alfarma to ku yaƙe su a cikin shi ina fata an fahimce ni idan suka yaƙe ku a cikin harami ku yaƙe su a cikin shi domin wato ba a ba ku izinin ku fara yaƙi ba ne amma in suka kai muku hari to ya halatta ku kare kawunan ku mun fahimci wannan da kyau shine wato wala shahar al-haram walal hadiya da hadiya abin hadaya da kuma ma da Hausa ake cewa hadaya abin da aka kora walal qala'id da kuma qala'id abin da aka kora dabba da aka sanya ma alama muka ce wata igiya ce ko wani abu da ake sanya ma da takalme wadansu kuma ana musu ish'ar shine a dan samu aska a dan yanka wato tozon nan na raƙumi ko kuma wato saniya don saboda a gane cewa an yi niyyar kai ta ne domin yanka don taimakon addinin Allah wala amin albayt haram ku kakku halatta kiyaye wato kakku halatta kai hari ga waɗanda suke sun nufaci baitul haram ɗaki mai alfarma an gane ko shine masa wato wato ka'aba kenan yabtaguna fadlan min rabbihim suna neman falala daga ubangijinsu wa ridwanan da neman yardar ubangijinsu muka ce akwai ka'ida usuliya wanda duk da yake su kafirai ne an gane ko kenan abinda suka nufata batili ne amma lazimin shi abinda za su aikata sai Allah ba da umarni a yi da haka da wannan malaman usulul fiqh suke cewa ana aiki da wato almalzum duk da yake lazim kin shi zamanto batil ne wani lokaci a cikin shari'a wanda kuma dole sai an tashi an yi karatu ba haka ba kawai za a fahimtar gaba daya wa idza halaltum fasadu idan kuka wato ƙara aiki kuka zamanto halal ma'ana kun cire harami to fasadu sai ku je ku yi farauta an shafe abin da za a yi farauta saboda duk abin da Allah ya halatta mani dama tana zuwa siga ce ta mutawa'a amma nan da ya zamanto ta fita daga mutawa'a mubalagha ce malaman usulul fiqh na gaya muku sun kawo ra'ayuka daban-daban waɗansu suka ce al'amru wato al'amru ba'da nahyi yufidul wujub wasu suka ce in an ka hane ka an ka umurce ka suka ce wajibi ne wasu suka ce yufidul ibaha yana nufin abin ya koma halat an gane ko sabani da malamai amma zance mafi inganci muka ce yana koma ne akan abin da yake akan sa sai dai akan wannan aya wato ibnu ashur shi yake ganin cewa wannan misalin da malamai suka kawo yana yi munakasha shi cewa to wanga misalin bai yi ba anan domin mi domin shi yana ganin yin farauta abu ne wanda babu nasi wanda ya umurni kenan can dama suna yi aya ba ta sabkau da ta umurce su ko ta hana ya zama to ibaha ce asliya dama haka yake to fasadutin yanzu ne umurnin yanzu kenan dole sai mun koma cikin waɗansu ayoyi mu samu irin waɗancan misalan amma shi anan yana ganin misalin bai yi ba wala yajrimannakum shana'anu qaum kada ya sanya ku kyamar da kuke ma waɗansu mutane ko shan'anu qaumin wani wanda kuke gaba da shi ko ba haka ba qira'o'i guda biyu duka cin mu sun ce sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ibnu amir da abu ja'far da shu'ba su sun karanta shan'an sai zamanto wato siga ce ta mubalagha ghadban ko ba haka ba sakran wanda kuke kyama da shi to shi ismul mufrad in an kai idafar shi to yana iya ɗaukar jam'i an ce shan'anu qaumin ba wai mutum guda ba a waɗanda kuke kyama da su mutanen da kuke kyama da su in kuma zamanto masdar ne to babu matsala an gane ni kenan kyamar da kuke ma waɗansu mutane kada ta sanya ku wala yajrimannakum shana'anu qaumin kada kyamar da kuke modan su mutane ta sanya ku ko ba haka ba an saddukum anil masjidil haram muka ce akwai qira'a guda biyu qira'a ta ibnu kasir da abu amr ibnu ala da imam yaqub sun karanta da kasra in wala yajrimannakum shana'anu qaumin in saddukum muka ce in nan tana nufin in ko da hausa in ake ta ko in har sun kange ku to akwai qira'a kuma an saddukum dan sun kange ku kaga bambanci ya zo to waccan kira'a da ce in sun kange ku ihtimal ne sun kange ku kuma su kange ku ba tabbas sun kange su kuma wannan kira'a ba a bayar da ita don tana yiwa zuwa gaba su iya kange ku su hane ku an gane ko an saddukum anil masjidil haram dan sun kange ku daga masallaci mai alfarma ana nufin harami kenan gaba ɗaya ba masallacin batun da sun hana ma shiga harami ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa ko ba haka ba ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام dan sun kange ku daga masallaci mai alfarma sai muka ce to in sun kange ku an ka ce to yanzu kuma sun kange ku menene hukunci ko ba haka ba ya kamata mu san hukunci dan yanzu mu duk hukunce hukuncen da malamai suke bamu in ka je maka zaka yi kaza to in aka samu matsala ba a samu damar shiga ba shin menene hukunci da yana yawan matsala ta zo tunda ba mu ne muke tafiyar da lokaci ba wa yake tafiyar da lokaci Allah subhanahu wa ta'ala to sai malamai suka yi bayani kan wannan ihsar aya ta suratul baqara mun dauko bayani kanta ko ba haka ba sai abu ya zo muna haka lokaci ya kure muna malam ya nuna muna lokaci ya kure muka ce to wannan saboda dama ce ba za mu yi wasa da shi ba mu yi bayani sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bayanin ko da matsala ta zo wa atimmul hajja wal umrata lillah ku cika aikin hajji da umra lillahi saboda Allah a nan waɗansu malamai suka ce to dilalatul iqtiran iqtiran shine abu yazo tare da wani abu wa aqimus salata wa atuz zakata suka ce zakka wajibi ce kamar sallah saboda ta zo ma'tufiya akan ta to wa atimmul hajja wal umrata lillah ku cika hajji da aikin umra don suka ce to umra wajibi ce waɗansu malamai suka ce a'a dalili kuma an faɗi shika-shikan musulunci guda nawa ne guda biyar ne ko ba haka ba to tunda umra bata zo daga cikin su ba wannan kiruni cewa ba wajibi bace sabani ne na malamai fa in uhsirtum to an saddukum in an kange ku domin ahsara da sadda dukkan su suna nufin an hana shiga mun gane wannan da kyau to in sun kange ku Allah ce in sun kange ku to dan sun kange ku to in sun kange ku ya tabbata ko bai tabbata to gashi fa in uhsirtum sun kange ku sun kange ku suratul fath an gane ko wasaddukum humul ladina kafaru wasaddukum anil masjidil haram waɗanda suka kange su Allah ya faɗe su kafirai ne an gane ko kuma ba su kadai ba hadda abin da suka koro wal hadiya ma'kufan an yabluga mahilla ko ba haka ba kuma Allah ya faɗi dalilin da yasa ba ayyaki ba walaula rijalun mu'minuna nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'aratun bighairi ilm liyudkhil Allahu fi rahmatihi man yasha law tazayyalu la'azzabna alladhina kafaru minhum azaban alima ko ba haka ba to fa mastaisara min alhadi sai ayi wato abin da ya sauƙaƙa na hadaya an gane mi za a basuwa ta yi aya ta yi bayanin shi hadayan nan wanda za a basuwa abin da za a ɗauka daga akuya har zuwa ga rago har zuwa ga abin da ya kai sanuwa ko kuma abin da ya kai wato abin nan amma akuya ta isa in mutum ya yi fiye da wato abin da ya mallaka don saboda ta tsawo kuma wannan babu laifi a kansa an gane ko to sai malamai suka kawo waɗansu abubuwa daga cikin hukumce-hukumcen shi shin idan kafirai suka kange musulmi ba su damu damar shiga ba abin yanka shin za a yanke shi ne a nan kafin a shiga cikin wurin da Allah ya ce a yanke tun da cikin harami ne kamata a yanka shi ko kuma za a yanka ba jamhuri suka tafi cewa nan za a yanka shi abu hanifa rahimahullahu ta'ala ce a dole sai an samu shiga cikin harami to kaga yanzu an samu sabani tsakankanin malamai mi za mu duba sai mu kalli hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da kafirai suka hane shi ko ba haka ba bai kai cikin harami bai yanka wannan abin to kaga wannan ya nuna cewa mi ana yankawa dan haka wannan ra'ayi ne da istihadi na Abu Hanifa don shi ya kalli ayat da tace kaka san tsammani haka kawai ya faɗa da an ce wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi mahilla shi ko yana ganin tunda bai shiga can cikin harami ba bai kai mahillahu ba shi yasa ke cewa ba za a yanka ba amma tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka ga hadisai ne shikenan sai mu ce to wato istihadin sa ba akan ra'ayi ba amma kuma tunda hadisai sun tabbata to shikenan sai mu aje masa ra'ayinsa mun fahimci wannan da kyau ɗaya daga cikin gidan hukumce hukumcen ihsa in sun tabbata abu na biyu shin za a yi aski ko ba za a yi aski ba an gane ko za a yi aski ko ba za a yi aski ba nan ma wato abu hanifa yake cewa idan kafirai suka kange kuto ba za ka yi aski ba dalilinsa kuma menene domin shi kan shi askin ba za a yi shi ba sai an ƙara aikin hajji to yanzu kuma ba a samu damar yi ba sai yana ganin ba za a yi ba ko ba haka ba to shi ma wannan ya saba ma riwayoyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka hane su ya umarci sahabbansa su yi aski har suka tsaya suna zance ran sai baci ɗaya daga cikin matansa da ya shigo ummu salama radiyallahu anha tace ya bata ma da rai yake cewa na umarci mutane amma ba saurari magana ta ba tace ka je ka umarci mai askin kai ma aski ka gani ko da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aski kowa sai ya je aka yi masa kaga wannan nuna ana karɓar shawarar mata amma ga abin da ya dace da nafsi ba ka zamanto kai baya ba su suna gaba irin yadda suke bukata domin mace abin da take alfahari da shi a zamani ko a kowane lokaci ta zamanto ita take juyar da mijinta ta je wajen boka ko malamin tsibbo ya bata manta uwa da manta uba in ya je ya kasance sai ya kawo mata ciniki abin da ta ga dama ta dauka ta bashi ita ce take juyar da gida to wannan hasara ce ragaita ce tambadewa ce ya zamanto mace ita take jagorantar namiji an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karban ra'ayi in dai ba abin nan ba to kaga wannan yana daga cikin wato sabanin da aka samu idan ya zamanto an kange mutane ba su samu shiga ba to sai abu na uku idan misali mutum bai zo da abin yanka ba sai kafirai suka hana to zai saya ya nema ko ku ba zai saya ba shikenan an hutar da shi waɗansu malamai suka ce a'a tunda dai babu to babu wata matsala ko ba haka ba amma imamu malik da ibn al-qasim ɗaya daga cikin wato masu mazhabin mazhaban malikiya yace ba zai saya ba shikenan an hutar da shi to amma zance mafi inganci tun da Allah ya wajabta akan shi an gane ko bai samu damar yi bane yankan ya wajaba a gare shi ya saya ya je ya yanka tun da shi abin da yake gani bai je yayi aikin ba kenan bai zama wajibi akan shi ba to amma waɗanda suka koro ba a ce su koma da su gida ba ni aka ce su yi su yanka inda ba wajibi na ba sai a ce to wanda ya ga dama yanka wanda bai ga dama bai koma da abin shi gida mun fahimci wannan da kyau matsaloli ne wanda suke suna da hatsari to sannan kuma malamai sai suka yi saɓani kan wannan matsala shin misali mutumin da ya je niyan aikin haji ya je ya shirya sai aka je aka samu matsala ba su su zamu damar shiga cikin garin makka ba ya je ya yi askinsa ya yi yanka ya ƙare to yanzu bayan ya koma gida shin wajibi ne akan shi ya sake yin wani aikin haji ko ko ba wajibi bane tunda in mun ce wajibi ne kenan dole musuluncin shi bai cika ba tunda buniyal islamu ala khamsin wancan hajin shi bai yi ba to ya za a yi nan ma malamai sun tattauna imamul bukhari habbabi yayi akan wannan ya tafi cewa ba za a maimaita ba ba wajibi bane amma in ka samu damar yi kai alal istihbab domin manzo Allah sallallahu alaihi sallam bai tilastar da ɗaya daga cikin sahabbansa ba wanda aka kange su yace mai dole sai ka je ka aikin haji an gane ko amma in yayi domin ya umurce su daga cikin su bayan an dawo daga yaki su je amma alal istihbab la alal wujub mun gane wannan da kyau kenan in haka yi ne aikin haji ka je makka kai yanka kai aski kafirai sun hana shiga ko wani wata matsala ka dawo gida to aikin hajin ka yayi a wajen imamul bukhari kuma shi ne abin da jamhurin malamai suka tafi akan shi to kaga irin waɗannan mas'alolin in ba an tattauna kansu ba za a samu matsala kuma wata rana mutum zai shiga cikin rikici to ayar da ta zo ta ce fa mastaysara min alhaji ko ba haka ba wato fa in uhsittum fa mastaysara min alhaji wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha alhadi mahillah sai ya kai wurinsa to wani lokaci ne ake yin yanka sannan me ake gabatar suwa malamai suke cewa a ranar yanka akwai ibadodi da dama daga cikin su akwai tsawafi ko ba haka nan bane sannan kuma daga cikin su akwai aski daga cikin su akwai yanka to in mutun Allah ya ce ka ai aski sai an yanka wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadiyu mahillahu ba wai sai ya kai wurin ake nufi a'a sai an yi yanka bayan ya kai wurin kuma sai an yanka shi to idan mutun yayi aski sannan yayi yanka menene hukunci saboda shari'a ce alqur'ani ya fito da shi zahira anan cikin suratul baqara ya ce hatta yablugha alhadiyu mahilla sannan kuma a cikin suratul hajji ya kawo shi bayan an yi yanka dan ya ce wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'is alfaqir thumma liyaqdu tafasahum kaga su ambaci Allah lokacin da za su yanka dabba su sun mali ya ƙudu ta fasahom sannan su je su yi aski to idan mutum ya yi aski kafin ya yanka akwai askinsa ko babu to sai mu koma zuwa ga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi na Abdullahi ibn Amr ibn al-As wanda yake muttafaqun alaihi ne an wani mutum ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nayi aski ko ba haka ba kafin na yanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la haraj da hadisi na Ibn Abbas shi ma Imamul Bukhari da Imam Muslim sun fitar da wannan hadisi yake cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi dhabhi game da yanka wal halqi da kuma aski wal ramyi da jifa wat taqdimi da gabatarsuwa wat ta'khiri da jinkirtawa ko da zahirin soshi ya zo da ɗansu abubuwa sai wani je ya dawafi sannan ya yi kaza wani ya je ya kaza sannan wani ya je ya kaza duk an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas radiyallahu anhu yace fa qala la haraj manzon Allah sallallahu alaihi yace babu matsala shi yasa aikin haji muna buƙatar malamai kwangaggi domin miliyoyin mutane ne suke zuwa to amma matsalar da wanda ake ba fatawa da mai ba da fatawa ba a san wanda adda karatu ba duk in ka haɗu da hidin duk wanda za ka yi ba tambaya sai ya baka amsa ko ba haka ba sai ka ce alhaji wanda an wato alhaji wanda ake jaye da shi shi ma wani in ya tambaye shi zai bashi amsa kai tsaye ba tare da an koma zuwa ga an kadirar ba su kuma an kadirar kin su kansu suna buƙatar karatu domin mi domin mafi yawancin mas'alolin na malamai ne to sai ya zamanto ba a iya ɗaukan malamai wani lokaci an fi son a ɗauki ni an fi son a ɗauki wanda yake saurarawa saboda malami mai ilimci ba zai bi mai ajansu ba ido rufe to shi ko ya fi son wanda in ya bashi umarni zai bishe sa ba sa son malamai ko ba haka ba ko kuma an an sharɗanta ma ka ɗauki an kadirar mailimci to kai ko kana son cikin kujerun nan na an kadirar ka amfanu da su sai ya kai mata sai ya kai kanin mata shi ya kai surkin shi duk cikin an kadirar na ya watsa ai ta tahiya wannan duk hatsari ne ina fata amurce ne ya kamata mu ji tsoron Allah an kai alaji an zubar da shi kamar shara ana ganin kamar Allah subhanahu wataala kai da mutum zai hau arfa ya ma addu'a kai da zai je bakin Ka'aba ya ma addu'a kai da zai je masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma addu'a irin waɗannan mutanen ba za ka guje su ba wallahi ku yi hatara dan haka zalunta waɗannan mutanen wallahi akwai hadari ko ba haka ba dan haka faman kana minkum maridan kenan alqur'ani in kai yadda alqur'ani yayi shine yufidul afdal amma ba yana nufi in kai wancan kayi kuskure wato ba za a karba ba an gane ko dan mutum ya je yayi aski sannan yayi yanka ba a cewa yankan nashi babu shi amma yin yadda alqur'ani yazo da shi a jere yafi tunda an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu matsala ina fatan kun fahimci wannan sannan aya sai ta ci gaba da bayani don ta zo da bayanin ihsar faman kana minkum maridan wanda yake yana da rashin lafiya au wato faman kana minkum maridan au bihi adam min ra'sihi ko akwai wata cuta da take damunsa fafidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk hadisi na ka'ab bin ujra yake cewa wato imamu bukhari da imamu muslim su rawaito wannan hadisi ka'ab bin ujra yake cewa wata lokacin da aka tafi kansa yana zubar da ya tahafatu qummalan yana zubar da kwarkwata ko kiya kamar da ake fada ko ba haka ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gare shi ya ce me yake damun ka sai ce ai kwarkwata ce ta yi masa yawa akai ko mu ce kiya ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka je kai aski sum salasata ayyam kai azumin kwana uku ko ba haka ba aw tasaddaq bi faraqin ko kai sadaka da faraq faraq shine wadansu malamai suka ce to wato yana matsayin kamar sa'i guda uku baina sittati masakin akan miskinai guda shida baina sittati inji hadisi awun suk bima tayassara ko kai yankan abin da ya saukaka kaga sai aya ta bayyana fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk hadisi ne muttafaqun alayhi ko ba haka ba fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi faman lam yajid duk wanda bai samu ba to fa siyamu salasati ayyam kaga kenan in mun ce can wajibi ne sai kayi baka samu abin hadaya ba baka da kuɗi to in ka dawo wanda an kai ihsari fa siyamu salasati ayyam fil hajji sai mu ce daga lokacin da aka kange ka in ba baka samu yi ba wa sab'atin idza raja'tum kayi bakwai lokacin da an ka dawo sai Allah ce tilka asharatun kamila cikakku ne wato goma asharatun ko ba haka ba masu karatun alkur'ani an rammomi shinun kin nan ba wato sukuni gare ta ba fatha ne ba a ce tilka asharatun kamila da yawan makaranta ka su yi karantawa a a tilka asharatun kamila goma ne cicci cip shi yasa Allah kawo kamila shi na malaman usul fiqh suke nas la yahtamilu ta'wil da an ce tilka asharatun wannan iya cewa ai kwana goma ma in kai tara in kai in ka shigo cikin na goma ma ai asharatun sai Allah ya ce kamila tak sun cika ko akwai kuma wani abu sai Allah ya ce to zalika wancan hukunci sai malamai suka yi saɓani shin zalika yana komawa ne zuwa ga alhadiyu wa saumu ko ko yana koma zuwa ga tamattu'i don matsaloli ne na ihsa da kuma hadiya zalika yana koma zuwa ga mi sai wadansu malamai suka ce zuwa ga yana koma alhadiyu wa saum tunda in mun ce haka nan liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram ga wanda iyalinsa ba su zamanto cikin harami ba hududul haram ba makka ba hududi na harami waɗanda wanda akwai iyaka da duk wanda ya je makka yana ganin su kinan sai ya zamanto yin yanka ko ba haka ba da yin da yin wato azumi in ba a samu ba ga mutumin da ba cikin harami yake ba da shi da iyalinsa an gane ko waɗansu malamai suka ce zalika tana koma zuwa ga tamattu'i ne an gane ko kenan su mutanen makka waɗanda ke cikin hudud na haram su ba su da tamattu'i domin su ko da yaushe suna ko suna iya zuwa su yi umra sabani na malamai amma zance mafi inganci malamai suka ce a'a wato su mutanen makka suna da damar su yi tamattu'i amma hadaya dama hadaya ana kawo ta dan a yanka mutanen haramin su ci kenan su ba su mutu wajibi akan su ba wanda shi ne zance mafi inganci wanda ishara take komawa zuwa gare shi zalika liman lam yakun ahluhu ahluhu nan fassara biyu gare shi wadansu malamai suka ce ahluhu shi da kanka kai da kanka ahalin kanka kake ko ba haka ba wadansu malamai suka ce ahluhu sai ya zamanto da iyalinka kuna zaune a cikin haramin shi da kanshi ba makka ba fa ba kasar saudiya ba harami ake nufi domin wanda a jidda ba cikin harami yake ba kenan wannan dole in yayi tamattu'i sai yayi yanka amma mutumin da ke cikin wancan yankin na harami iyakokin to shi ne ake kira ahalhu shin shi da kanshi ko ko shi da iyalansa waɗansu suka ce shi da kansa domin mutum shi kansa ana kiransa ahal amma wannan ba'idi jiddan ya kamata a ce da kai da iyalin kuke zaune to sannan sabani in mun ce suna da tamattu'i kenan in mutumin makka wanda ke cikin makka ya zo jidda yana da damar yayi umra in lokacin aikin hajji yayi ko ba haka ba in yayi umra ya kare kuma sai ya je ya wuce ya arfa ya haji kaga yayi tamattu'i ya halatta gare sa amma akan wancan fassara bai halatta ba sai dai ya dawo yayi aikin sa na haji daga baya ya je yayi umra mun fahimci sabani na malamai da kyau zalika man liman lam yakun ahluhu hadir masjid haram to sanan dalibi mutumin da ya je karatu a makka don in riyadu ne dole bai cikin hududul haram to mutumin da yake ummul qura mukaddarta akwai ta jami'a da yake cewa ummul qura me hukuncin sa in yana tare in shi kadai ne a waccan fassara ta ahaluhu sai tare da iyalanka kaga ba zai zama to ciki ba na biyu ahaluhu to in yana tare da matarsa shi shida cikin ahalul haram wadansu malamai suka ce a'a domin bai cikin ahalul haram domin ɗalibi ne ya zo kwana biyu zai ƙare ya koma waɗansu malamai suka ce a'a matuƙar yana tare da iyalinsa to babu matsala wannan shi zai kai mu ga ƙasar salati in mun ce suna cikin ahalul haram ba zai yi kasar sala ba waɗansu malamai suna ganin bai daga cikin ahalul haram kenan shekara hudu zai yi a makka ko goma duka zai ci gaba da yin kasar domin bai daga cikin ahalul masjidil haram mun gane wannan da kyau yan uwa matsaloli ne wanda suka suna da muhimmanci saboda musulmi wata rana za a iya zo maka da tambaya to sannan mutumin da yake da gida guda biyu yana da gida a ta'if yana da gida a makka to in mun ce mutanen makka ba su da tamattu'i ko ko ba su da yanka to hukuncin ya kama shi ko bai kama shi ba waɗansu malamai suka ce za a kalli ina ne ya fi zama in yana yin wata tara a makka ya yi wata uku a ta'if to sai mu ci shi da cikin hadiril masjidil haram in kuma zamansa ya yi fi yawa a ta'if to sai zamanto bai daga cikinsu waɗansu malamai suka ce a'a abin da za a kalla wani lokaci ne abin ya kama shi lokacin da yake son ya yi umra an gane ni in shi na wajen haram sai zama to tamattu'i ne bai daga cikin ahad hadrul masjidil haram in daga iyalinsa na ta'if ya dauko in kuma daga iyalinsa ne na makka yake son ya dauka sai zama to yana daga cikin hadrul masjidil haram ko a kalli lokaci ko a kalli wuri ko a kalli halin da ya kasance akan shi mun fahimci wannan da kyau to da haka wannan aya dai ta yi bayani dalla dalla Allah subhanahu wa ta'ala ce wala yajrimannakum kada ya dauke ku ya sanya ku an gane ko shana'anu qaumin kyamar da kuke ma waɗansu mutane ko ko wanda kuke kyama da shi daga cikin mutane an saddukum anil masjidil haram dan sun kange ku daga masallaci mai alfarma an ta'tadu ku ta'addanci kaga ashe musulunci ya hana yin ta'addanci to amma kuma ba wanda ake kira da ta'addanci a yanzu in ba wa ba in ba musulmi ba shi yasa laraba suke cewa ramatni bida'iha wan sallat mutum da yana da ciwo sai aka ce sai ce ai wane yake dauke da wannan ciwon kaga ai an samu matsala mai sida ya ce ma kai adda sida kai kake dauke da sida kaga ai ya cuta ma to su turawan su suke dauke da ta'addanci amma kuma mu suka liƙa ma wannan ciwon duk in ka ji an ce dan ta'adda ka ai maka wata fassara ta nesa ko ta kusa abinda ake nufi musulmi dalili kuwa in aka kai hari a kasashen turawa idan dan kasar turai ne ko wanda ba musulmi bane sai a ce an kai shi wato likitan mahaukata asibitin mahaukata an duba an gano bai da hankali ko ba haka bane amma kuma in musulmi ne sai a ce terrorist alhali ko ta'addanci me ta'addanci waye dan ta'adda mu Allah ya ce muna kan mu ta'addanci yahuda Allah ya ce zalika bima asaw wa kanu ya'tadun wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilukum wa la ta'tadu to amma kare kai ba ta'addanci bane mu ko mu ake kai ma hari mu ake mamaye kasashen mu na Afirka da na musulmi to kuma mu kare kan mu kuma mun za yan ta'adda ya aka haka mutumin da ya kare gidansa kuma za a ce mai dan ta'adda kai ba kasar ku bace ba kabila ku bace ba launi guda ba tunda mu bakaken mutane ne ko ku kuma fararen mutane ne ku kasashen ku can turai mu ko kasar mu Afirka kuma kuka zo kuka mamaye kasashen mu kuka sace dukiyar mu kuka hana mu na zaman lafiya kuka taimaki shugabannin ne masu zalunta al'umma saboda mu kasa samun ci gaba kuma kuka zo kuka ce mu da 'yan ta'adda wane ne ɗan ta'adda kuma kuka ce arzikin mu da attan 'yan Afirka ba za su je su ɗauka ba shi yasa kullum sai a ce masu hijira daga ɓoye daga ɓoye daga ɓoye daga ɓoye ina arzikin mu yake ina can da wanda ku kuka sata da waɗanda su waɗanda kuka bari suna mulki su ma suka ɗauka sai zaman to dole na mutane su yi hijira domin da mutum zai samu ya ce ya koshi mi zai kashe turai sai ya rayu a tsakiyar tsakanin kafirai wannan abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba da haka ta'addanci su ne waɗanda suke sai da makamai a duniya su ne waɗanda suke taimaka ma munanan shugabanni waɗanda ke mulkan mutane ta hanyar zalunci su ne 'yan ta'adda an gane ko amma ba musulmai ba wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wannan ƙa'ida ce ijtima'iyya an gane ilmul istima shine ake cewa sociology an gane ni wato ilimin zaman tare to ga ka'idar da Allah ya aza don saboda yana da kyau ka san istinbati na ka'ida wadda musulunci ya aza kuna fahimta ta saboda da yawan abubuwa alqur'ani yayi ishara zuwa gare su to amma saboda matsayin mu mu a musulmi wani lokaci ba mu istinbatin waɗansu ma'anoni ba mu komawa zuwa ga littattafan malamai da suke shiryarwa zuwa ga istinbati sai ka kasa gane yanzu an ce ilmul ijtima sai ka rasa menene ilmul ijtima ilimin zaman tare akwai shi ko musulunci yayi bayani irin wannan ko bai yi bayani ba Allah yayi bayani wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ta'awanu tafa'alu ne al mufa'ala tana nufin ku taimaki juna an gane ku yi taimakekeniya 'alal birri akan aiki na bir aiki na alkhairi wattaqwa da aiki wanda ke sawa a samu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan kak ku taimaki juna akan zalunci ko zunubi da ƙetare iyaka. Don haka duk wanda zaka mu'amala da shi a duniya, musulmi ne, kafiri ne, shugabanka ne, mahaifinka ne, malaminka ne, ƙananka ne, ɗanka ne, ba shi ne shi ne zama tare ba, matarka ce, to ka taimake shi wajen aikin alkhairi da tsoron Allah kar ka taimake shi wajen aikin zalunci shi kenan wannan shi ne ka'idar zama tare don haka in ka ga ɗan makocinka yana shan giya mi za ka yi wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan in ka ga ɗanka yana da ɗaki geto wanda yake kawo ɗiyan talakawa ko ba haka ba yana zina da su wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan ko ba haka ba sannan وتعاونوا على البر والتقوى mun gaya ma mutane duk wanda ya san yana ɗauke da irin wannan tsarin na abubuwa ya cire shi mana kafin ya kawo abin nan saboda wannan zai tsaida mu da karatu karatu haƙƙi ne na jama'a ba naka bane kai kadai ko ba haka nan bane da haka irin waɗannan abubuwan kira wani abu ya kamata a cire su bai dace a basu ba cikin karatu abubuwan da za su tsaida mu da karatu ko ba haka ba sai ka yi haƙuri in kana so in ɗan uwanka ya ɗauka in kai ba za ka yadda za ka yi ba sai wani ya tura maka haka ne ake tafiya kaga wata awanu alal birri wat taqwa ayan mu ta zo ko ba haka nan bane eh ta zo daidai da karatu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wallahi ƴan uwa musulmi da za mu yi aiki da wannan ka'ida wallahi tallahi da mu ci nasara duk mutumin da zaka aiki tare da shi duk wata kumbiya kumbiya wanda za a shirya ai aiki da wannan ka'ida shikenan zaman mu zai yi kyau duk wanda ya zo da magana ta zalunci mu ce a'a duk wanda ya zo da aiki da zalunci mu ce a'a kan mu kalli alaƙan mu da shi kasancewa shi mahaifinka ne bai dace ba ka bi shi to amma mu yanzu shugaban fatinka in ya shirya banna sai ka bi ƴan uwanka na jini in sun shirya banna sai ka bi ƴan garinku in sun shirya banna sai ka bi ƴan kabilarka in sun shirya banna sai ka bi ƴan ƙungiyarka in sun shirya banna sai ka bi matarka in ta shirya banna sai ka bi daga ina kuma mai gidanka in ya shirya banna sai ka bi amma da kun yi ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan wallahi tallahi da duniya ta zanna lafiya dan da yawan masu son su yi banna in sun ga babu wanda zai bi su za su ja da baya amma yanzu wa ake taimaka ma wa ake bi dauki yan siyasa ka gani an zo wajen zabe wa ake bi wanda duk zai cewa to jama'a ya kamata a ji tsoron Allah in mun samu mulki muna son a tattanza al'amurra a kawo tarbiyya kyakkyawa ta ce a kajiwawa mu ba mu so irin waɗannan ina na za a tara muna karuwai a rawa mu ji daɗi ina ta'awunu alal birri wa taqwa la ta'awunu alal ismi wal udwan wallahi wannan ita ce ka'ida ijtima'iyya wanda duk duniya in an yi aiki da ita shikenan duniya ta tsira Allah ya taimake mu wattaqullah Allah subhanahu wataala ce ku ji tsoron Allah don mi inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne Allah yana da tsananin ukuba azaba ta Allah babu irinta don saboda hakan ga in kana so ka gane ukuba ta Allah babu irinta Allah shi kadai ne in yayi kamu ba a fita kuma azaba Allah ba ta da iyaka mutanen annabi Nuhu alaihi salam ko ba haka ba Allah ce mimma khati'atihim ughriqu an halakar da su da ruwa ko to kuma fa udkhilu naran darat sai cikin wuta kaga mutumin da yake jin sanyi kuma aka wuce da shi cikin wuta abin yafi tsanani gare shi ko ba haka ba domin yanzu in ka dauko kwalba in akwai ruwan sanyi ka kawo na zafi ka zuwa ya yi fashewa in akwai na zafi ka dauko na sanyi ka zuwa za ta yi to darat Allah subhanahu wataala ya hada musu dan haka Allah ya tsare mu da azabar ubangiji sai Allah subhanahu wataala ya ce hurrimat alaikumul maitah
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأسلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة an harata an haramta muku almaitatu an ka ce mushe ko kuma masai munan masai muke ja ko to a Najeriya mushe ake cewa ko ba haka ba to kaga mushe kuma mu yana kama da abin da yake da abin ga musa ko in mun ce musa to kenwa to kaga akwai sabani na alfaz musamman hausar Kano wani lokaci suna amfani da fa a wani wuri kuma a wajen hausa ana amfani da ha ko ha shi yasa wani da ya je Kano aka ce mishi to in ka je Kano kullun abinda muke cewa ha ko ha ka ce fa ka rike wannan ka'ida ko ya ce to da ma da ya kyau da ya zo Kano zai lokacin sallah ya sai ce malam da Allah ba ni safa ne nan nan sai ce don Allah malam ko nan Kano sahani muke cewa don haka wannan ka'ida ba mu tsare da bace a kowane lokaci yace hurrimat alaikum an haramta muku wa yake haramtawa Allah subhanahu wa ta'ala kenan harrama wato wannan ta'un an kalli almaitatu shi mu'annas ne asalin magana harrama Allahu alaikumul maitata Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta muku shi yasa suke cewa hurrima nan mabniyun lil majhuli ne kamar yadda muka faɗa waɗansu malamai suka ce ba a ce mabniyun lil majhul domin an san babu wanda ya dake da izinin halattawa ko haramtawa sai wa sai Allah subhanahu wataala shi yasa waɗansu malamai suka ce wato ala ma lam yusamma fa'ilahu haka za a cewa wanda ba a ambaci fa'ilinsa ba ko ko a ce ma lam yusammi fa'ilahu wanda mai magana al mukhatab ko al yawa al mukhatib bai faɗi fa'ilinsa ba ko aw ma lam yusammi ko ba haka ba fa'iluhu shi fa'iluhu ai fa'ilul kalami tunda alkalamu fi'ilun tunda shi bai faɗa ba haka za a ce to amma dai sabani ne na malamai hurrimat alaikum duk inda anka kawo ko mun ce lil majhul na to nan dai ba majhuli bane kuma in mun ce ala ma lam yusamma fa'ilahu na to kuma ko ba a faɗa fa'ilin ba an san shi don shine Allah subhanahu wataala hurrimat alaikum an haramta muku almayyitatu ko almaitatu an gane qira'a ta Abu Ja'far almayyitatu an halatta muku almayyitatu almayyitatu da almaitatu akwai bambanci alugance shine almayyitatu shine abin da bai mutu ba amma zai mutu an gane ko almaitatu shine abin da ya mutu shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai mai mutuwa kake ba ka mutu ba amma an ce mai shine abin da ya mutu an gane ko to sai Allah ce an halamta muku almaitatu shine abin da ya mutu shine suka cewa abin da ya mutu ba tare da an yanka shi ba biduni zabhin an gane ko to anan sai zaman to almaitatu am ne waɗanda su ne ka'idodi na tafsiri da shari'a da hadisi waɗanda da wannan satin da sati mai zuwa kansu za mu baje koli saboda lokaci yayi wanda ɗalibin ilimi in bai san waɗannan ba zai haɗu da matsaloli kaga da Allah ce almaitatu gaba ɗaya ne to idan dabba tana ɗauke da ciki mace sai aka yanka ta ɗan da ke ciki halas ne ko haram hadisi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zakatul jalili zakatu ummihi da zalun ne kai hasara ba zayun bane ba waccan ce zakka ba wato idan aka yanka dabba tana ɗauke da ciki to kamar an yanka ɗanta ne hadisi ne wanda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ruwaito shi Abu Sa'id al-Khudri da kuma Abi Ayyub al-Ansari da Abu Huraira da Abu Umama al-Bahili da Abu Darda da Ka'ab bin Malik da Jabir bin Abdullah wanda kuma Abu Dawud da Imam Tirmidhi sun kawo shi da lafuzza daban-daban kenan kaga yanzu in muka iske wanda bai yarda da hadisi muka ce mai to idan aka yanka dabba tana da ana ci ko ba a ci sai ce ba a ci ai almaitatu aka ci a'a zakatul jalili zakatu ummi to sannan kuma dabba in ta mutu wadda an halatta ana ci shin nan an ce an haramta ni aka haramta ci amfani da fatar ta ya halatta ko bai halatta ba kaga almaitatuna amni to amma kuma shin yanzu kuma akwai abin da za a yi amfani da shi akwai har yanzu bayan wancan in ya mutu yana cikin ciki za a amfani da shi kuma ana iya amfani da fatar ta in an jeme ta hadisi ya tabbata daga ibnu abbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza dubiga al-ihabu faqad tahura idan aka je mai fata ta matacce to ta, wato ta tsarkaka imamu muslim ya rawaito wannan hadisi hadisin da ingantacce bayan wannan kuma sai ka sake takhsishin shi an gane ni domin hadisi ya tabbata daga ibnu umar ibnu mada da imamu daru qutni sun fitar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace uhilla lana maitatani an halatta muna abubuwa guda biyu matattu an gane ko wadamani da kuma jini guda biyu yace fa ammal maitatani abubuwa guda biyu waɗanda an ka halatta muna falhutu wal jarat kifi ko ya mutu in ba a yanka ba za a ci wal jarad da fara kaga mun samu nasoshi wa amma damani amma jini guda biyu alkabidu wa tihal wato alkabid shine wato me yake da suna eh, hanta ko ko anta ana cewa hanta ana cewa anta wa tihal da sefa an ko ba haka ba ko makaikaiciya waɗansu haka suke cewa to kaga waɗannan su ne jini guda biyu kaga hurrimat alaikumul maitatu an fitar da maitata ne waddamu jinin nan shine jini wanda yake zuba ba ko ne irin jini ba don in ba haka ba nama ba zai ciyu gare mu ba don ba za a iya raba nama da jini ba ko za a iya sai Allah ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan sai ka fassara addamu da masfuh don saboda ka samu fita in ba haka ba naman sai an kai shi an wanke an wanke an sa shi cikin firji an fede shi gaba ɗaya an sa omo an tabbatar da babu jini ko ɗaya sannan a ci kaga shi ba zai faɗi wannan ba eh wanga hadisi ne wanda yake ingantacce jini wanda yake almasfu sun ka ce wato shine jini wanda yake gudana daga wato wato dabbobi lokacin da aka yanka su to kaga wannan yana son yana nuna maka in zaka tafsirin alqur'ani akwai ka'idodi da ya kamata ka bi ɗaya bayan ɗaya ka su ka gana almaitatu sai ka gane cewa ci aka haramta in ta mutu ana iya ai amfani da da mi da fatarta sannan sai ka gane cewa ɗa wanda ke cikin ciki ana iya amfani in an yanka mahaifiyar shi ma za a ci kana gane ni sannan sai ka gane wannan hukuncin bai hau kifi ba sannan kuma bai hau akan fara ba to kaga tafsirin alqur'ani kawai ka zo ka ce hurrimat alaikumul maitatu ka sa kai ka wuce kaga tafsirin fa akwai gyara da yawa an gane ko to waɗannan ƙa'idodin ya ku ƴan uwa musulmi shine malaman shari'a usulul fiqh da malaman fiqh da malaman hadisi da malaman masalahul hadis da malaman tafsiri da malaman usulul tafsiri kowanne daga cikin su sai da ya bi su ɗai bayan ɗaya yayi musu babi yadda zaka gane nassi yadda zaka fahimta kai ba kai tsaye ba kuma saboda muna cikin lokacin da kafirai suna so su kai ma alqur'ani hari da shari'a su sa muna shakku ko ba haka ba ko ku su sa mutum ya kafirta to shi yasa suke amfani da wannan to sai malamai suka kawo ka'idodi daban-daban amma ina son in kawo kafin magana ta ci karo da juna sai an samu ka'ida guda takwas ko guda tara in ka ji an ce magana ta ci karo da juna to abu cikin abubuwa guda takwas ne ko guda tara za ta ci karo da juna sai malamai suka yi suka yi babi suke cewa fit tanaqudi min ash-shuruti wahdatun saman وحدة الموضوع والمحمول والمكان وحدة الشرط والإضافة الجزء الكل القوة الفعل أيضا وأخيرا الزمان kaga wanga bayani dai kaji kalmomin larabci suna bugun juna ai sai an yi bayani ko suka ce in an ce magana ta ci karo da juna fit tanaqud at tanaqud shine magana tana warware juna ana buƙatar an gane mina shuruti akwai sharadi wahdatun saman guda takwas na farko sun ka ce al mawdu'u shine ya zamanto abinda muke magana da shi ya zamanto ɗaya in nace Ibrahima ya zo kace Muhammadu bai zo ba magana ba ta ci karo da juna ba ko ba haka nan bane to sai ya zamanto al mawdu'ikin da ake magana da shi in nace al ilmu nafi'un al jahlu laysa binafi'in ba ci karo da juna ba domin mawdu'in waccan al ilmu mawdu'in wannan al jahlu kaga wannan magana ta ci karo da juna ba na biyu sun kace al mahmud abinda za a bada labari akan sa shi ma sai ya zamanto bai ci karo da juna ba an gane ko domin yanzu in mutu ya ce al'ilmu nafi'un kaga nan na bada labarin ilimi yana da mi yana da amfani sannan kuma in ce al'ilmu laysa bi dar ilimi bai cutarwa kaga magana har zuwa ta ci karo da juna ba amma da na ce ilimi yana da amfani ilimi yana cutarwa kaga magana sun ci karo da juna kafin a ce magana ta ci karo da juna saboda ka fahimci alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an gane al-makan tunda ya kawo almawdu'u wal mahmul wal makan sai ya zama wuri guda ake magana domin yanzu in nace akwai sanyi a cikin masallacin nan kuma nace babu sanyi a cikin masallacin nan sai nace amma ƙasa akwai zafi sama akwai sanyi an kunna AC magana ba ta karo da juna ba ko ba haka nan bane to dan haka yana da kyau ka fahimci wannan sannan sai sharadin magana ya tabbata in ya zama to ba ɗai ba dan ya kawo shi wahdatu sharti misali in nace wani ya ci jarabawa kuma na cewa ne bai ci jarabawa ba sai aka tambaye ni wannan magana ta ci karo da juna ko ba haka ba sai ce a'a in yayi kokari yayi karatu bai je ya zauna cikin fada ba aka sha shayi da shisha aka yi kallon kwallo zai samu amma in ya zauna ya jiran za a bashi wani lakani wanda in an ka zo biro shi zai rubutu da kanshi to kaga wannan ya faru kaga sharadin an gane ko sharadin in ya zamanto bai ci karo da juna ba to dan haka sai ka fahimci cewa wannan sannan malam yace wahdatu sharti wal idafa abinda an ka danganta shi zuwa gare shi in ce ilimi yana canzawa kuma ilimi bai canzawa ai wannan magana ta ci karo da juna ko to amma sai ce a'a ilimin da ke canzawa wanda an ka danganta zuwa ga dan adam ilimin da bai canzawa shine ilimin Allah kaga idafa ta nuna ma wannan bai ci karo da juna ba sannan malin yace al-juz'ul kullu sai ya zamanto ba ana magana da sashe bane da duk kamar yanzu in ce gidan nan metr dubu ne ko mita dubu sannan ni ce gidan nan mita ɗari biyar ne to kaga magana ta ci karo da juna amma in ce a ina nufin metr dubu gaba ɗaya rabin sa kuma ko ko daga gabas zuwa yamma ɗari biyar kaga magana ba ta ci karo da juna ba to irin wannan sannan malam ya kawo yake cewa wato aljuz'ul kullu alquwwatul fi'lu alquwwa shine abinda ya tabbata an gane ko alfi'lu shine abinda zai tabbata an gane ko to yanzu misali in nace maka wane ya mutu ko ni ce matacce ne ko ba haka ba sai aka tambaye ni ai ko da ransa sai ni ce a'a ina nufin mutuwa zai yi to kaga ai siffan mutuwa abu ce da tare da jikin dan adam amma cewa kamar yanzu kaga mutum ya tunkari hadari sai kace kai wancan gawa ne ai ba kana nufin ya mutu ba amma kana nufin irin yadda yake yi to tabbas zai kai ga mutuwa to dole sai an gane shin yanzu kake nufi ko ko zuwa gaba shi yasa malam yace kafin ka ce an cikar da juna sai ka dibi al quwwatul fi'l in nace al insanu mayyitun al insanu laysa bi mayyit in nace al insanu mayyitun zai mutu domin Allah ya kaddara mishi mutuwa an ga an gane in nace al insanu mayyitun mutun ya mutu to yanzu bai mutu ba yana raye dan haka sai ka gane cewa shin mi ake nufi wa akhiran zamanu malamai suka ce sai an gane kuma ba su ci karo cikin zamani ba in cewa ne yana da rai kuma wane ya mutu sai aka tambaye ya aka yi hakan ga in ce a da safe karfe takwas yana da rai kuma karfe shida ya mutu ko bai yiwa to da wannan ne zaka gane cewa in hadisi ya zo ko ba haka ba ya ce hukuncin aya kaza an rage shi to ba wai dan saboda Allah ya yi kuskure bane a'a wancan lokacin Allah ya bar shi da fadinsa yanzu kuma ya gaya ma manzo an rage masa fadi haka in ka ji wata aya ta zo ta ce a yi kaza daga baya ta ce a bari ba dan Allah bai da cikakken ilmi bane a'a maslaha wannan nasin ya kamata a rage masa faɗi daga lokaci zuwa lokaci to waɗannan abubuwa guda takwas ya ku ƴan uwa musulmi su ne waɗanda duk mutumin da bai fahimce su ba wallahi kai tsaye ana iya kawo mai matsala sai ka ji alqur'ani ya ce maka fa rabbika lanas'alannahum ajma'i dan ko cikin alqur'ani akwai shi amma kanu ya'malun wallahu sai ce fa yawma idhil la yus'alu an dhanbihi insun wala jan sai ta zo alqur'ani sai mace a'a can da aka ce ba za a tambaye su ba nan ko aka ce za a tambaye su inda aka ce za a tambaye su tabbas Allah zai tambaye su su'al amma inda aka ce Allah ba zai tambaye su ba Allah ba zai musu tambaya ta neman sani don Allah wallahu bi kulli shay'in alim kenan kai dan qur'ani ne ka sani cewa ko cikin alqur'ani akwai irin wannan ba a gane bambancin shi yasa wagga aya da tace in wato Allah ya haramta kaza kaza cikin suratul an'am yanzu yazo cikin suratul ma'ida aka ƙara waɗansu to haka ne maslaha ce ta zamanin ta zo a yanzu za a ƙara in kuma an yi niyyar ragewa za a rage cikakken ilimi kenan dan haka malamai dai a gurguje an fara nuna min lokaci yayi in kana so ga abinda malamai suka ce in an samu nasoshin da suke cin karo da juna to za a kalli waɗansu ƙa'idodi ga su za su zo. Na farko, malamai suka ce akwai matsalar da za ta koma zuwa ga sanadin hadisi, akwai matsalar da za ta koma zuwa ga sanadi kenan asalin nassi ko ya tabbata ko bai tabbata ba, maka'ida guda shidda ne. Waɗansu kuma za su koma zuwa ga matani, menene ya ƙumsa. Na hudu za su na uku za su koma zuwa ga ma'ana, sannan na hudu kuma za su koma zuwa ga shi wanda ya yorewa. malamai suka ce in sanadi ne za a kalli mutawatiri da wanda ba mutawatiri ba za a gabatar da mutawatiri domin masu riwaya shi sun tabbata sun fi riwayar mutum guda sannan za a kalli al-aksaruna alal aqall in an samu mafi yawan ruwa sun ce kaza to za a dauke shi a bar waɗanda suka yi kaɗan al-muttasil alal mursal sanadin da ya inganta silsilar shi har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda ya tsaya akan wato sahabi ko ya tsaya akan tabi'i to kaga za a batar da wancan wanda malaman hadisi sun kai ittifaqin mattufiqa ala waslihi in an kai ittifaqin ya kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an yi sabani to kaga wanda an kai ittifaqi shi za a gabatar sannan mattufiqa ala raf'ihi abinda an kai ittifaqin ya daukaka zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda aka yi sabani ma salima min al-ittirab da wanda sanadin shi ko matanin shi yayi ittirabi akwai jirkita an yi sabani wasu ce kaza wasu ce kaza da wanda ingantacce ne magana guda to sannan in matanina yurajjahu al-qawlu ala al-fi'l in aka ce an faɗa an aikata to fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ake gabatar suwa an gane ko sannan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko shari'a ta faɗi illarsa ana gabatar da shi akan nassin da ya zo bai faɗi illa ba sannan abinda yake da shahid an faɗi wata aya wannan ta taimaka mata wannan hadisi ya zo ya taimaka mata wannan hadisi ya taimaka mai to kaga ya fi hadisin da ya zo ta hanya guda wannan malamai suka yi kanshi to sannan malamai suka kawo ka'idodi waɗanda suka komawa zuwa gami zuwa ga ma'ana in nasu ya zo mai ɗaukan ma'ana ɗaya za a gabatar da shi akan mai ɗaukan ma'ana biyu duk da yake guda tafi ƙarfi in ya zo mai ma'ana biyu tafi ƙarfi za a gabatar da shi akan wanda ya zo a dukumce bai yi bayani ba in am ya zo da khas za a gabatar da khas akan am domin wancan mai faɗi ne aka rage ko ba haka nan bane al muqayyad al mutlaq in wannan ya zo ya saki abu gaba ɗaya yace hurrimat alaykumul maytatu wad damu wacce yace illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan kaga wancan za a gabatar al hadru ala al ibaha in an ka ce ayi aka ce a bari muka samu matsala to mu dauki a bari domin mi domin fadawa cikin sabon Allah subhanahu wataala shine mafi hadari daga kace zuwa neman lada ko ba haka nan bane to sannan mantuqi alal mafhum abinda nasi yazo da shi karara sabani abinda kai ka fahimta domin nasi za amfani da shi sannan kuma za a gabatar da wajen rawi in an kai riwaya sai mu kalli wanne ne an mafi zamantowa thiqa wanne ne an mafi fiqihu daga cikin su domin mai fiqihu ya saba mutumin da bai da karatu sannan malamai suka ce in an ka zo rawi ga wanda an yi ittifaki da adalcinsa wannan kuma an yi sabani to ana gabatar da almuttafaq ala adalatihi sannan kuma in aka zo aka samu sabani tsakanin sahabbai sai muka kalli wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza amma wannan shine abin ya afku gare shi to zamu gabatar da shi akan wanda ba akan abin ya faru akan shi ba sannan in muka kalli sabani tsakanin malaman hadisi wannan yace da ma'ana aka ruwaito shi wannan yace a'a shi lafuzzan ne ya ruwaito na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani za ga wata suwa wanda ya kawo lafazi domin wanda ya ruwaito da ma'ana tana yiwa ya kaddama ko ya akhara sannan in rawi yayyo riwaya kuma ya zo ya aikata sabanin shi da wanne za a aiki da riwaya domin riwaya shari'a ce ra'ayinsa kuma yana yiwa ya manta ma da abin da yayyo riwaya a ƙarshe malamai sun kace wanda ya tabbatas ana gabatar da shi akan wanda ya kori wanda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaza guda kuma yace bai yi ba ko ba haka ba to ne zamu gabatar wanda ya ce yayi don mi don saboda kai ba tare da shi kake rayuwa ba ko da yaushe to da wannan ne malamai suka samu suka kore yan qur'ani yunikin nan da suke kamo da rikici da waɗanda sun ka jahilci shari'a ana suka zuwa ga hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam insha Allah ta'ala in nassi yazo da wani nassi malamai suka ce za a kalla in yana yiwuwa mu hada su mu hada su in bai yiwuwa sai mu kalli wanne ne ya zo farko wanne ne na ƙarshe kenan na biyu shi ya shafe hukuncin na farko in bai yiwa sai mu yi tarjihi mu rinjayar da sashe akan sashi duk waɗannan abubuwan da na karanta bi idnillahi ta'ala sati mai zuwa sai mun zo da su ɗai bayan ɗai mun ba da misali don saboda kowa ya fahimci inda an ka dosa abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa